بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احتري لنا بهذا المحضر ولتعطفي برحمة تأتي لنا بالظفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bismillahir rahmanir rahim suratul rahman sura ce ta maka baki ɗayanta amma kamar yadda bisa ga al'adar malamai na malamai na qira'a to wanda su suka fidda zanen qur'ani to kuma malaman da suke bayar da addul ay sukan far cewa banda aya kaza ita ta sauka ne a bayan hijira to sun taba kan cewa suran maka ce amma banda aya ta yasalu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n su suka ce madaniya ce ta madina ce sannan ayoyinta a duk ƙur'anai musamman ƙur'anin da aka yi rubutun su da qira'a ta hafsu an asif wanda za ga su suke ta yawo a duniya a yanzu za mu ga ayin samanin wa sab'un ne tamanin da bakwai ne dalili saboda su sun ɗauki lissafin ne na mutanen kufa su kuma mutanen kufa a lissafin su a arrahman aya suka sa mata arrahman ita kaɗai aya ce kaga an samu ƙarin aya amma magari ba su ayoyinsu saba'in da bakwai ne wanda su kuma sun ɗauki lissafi ne na mutanen madina wanda kan samu kira'arsu daga nafi'il madani wanda shine malamin imamu warsh wanda wajen asarin magari ba kuma suna amfani da kira'ar warshu an nafi'il to shi yasa su agosu saba'in da bakwai ne ayoyinta shi sanin abdul ai yana da amfani saboda ne saboda bayyana surori saboda shi za a gane wata sura ce dan akwai suru akwai surorin da waɗansu manzo Allah ya faɗi fadalolinsu amma ta hanyar faɗin adadin ayoyi inna suratan fil qur'ani manzo Allah ce akwai wata sura a qur'ani ayata kaza salasuna ayatan ayata talatin kai wa wani jidali a kabari malai ta gane sura tabara annabi yake bi to irin faɗan addul ayi din yana sa a gane wata sura ce kamar in manzo Allah ya faɗi fadala bismillahir rahmanir rahim ar-rahman darasin daga cikin suratul rahman darasin ta guda yana da yawa amma baki ɗayansa abu ɗaya ne shine me faɗar al'in'amu alal insan yadda Allah ya ni'imta wa jinsin ɗan adam da alkhairai iri-iri da ya masa ya samar da shi ya masa abubuwa na arzikai iri-iri ya masa sakamako a lahira da aljanna da kuma faɗar irin siffan mako masa in ya ba Allah a lahira shine abin da cikin abin da Allah ya ni'imta wa mutum musamman mumini yasa zai faɗa halittar ɗan adam ɗin da abubuwa na ni'imomi da ya samu masa na duniya da na lahira shi ne darasin da ya fi al'ina to ta'ada karanta wannan ni'imomi da kuma yin ainihin al'imtinan ala al'insan bi hadhihi ni'am a yawa mutum kwarkwara a nuna masa ga wannan ni'imomin bai kamata ya saba musu ba bai kamata ya bijirewa Allah da ya ba shi wannan ni'imomi ba to shine darasin daga cikin suratul rahman a ana ce mata tana da sunaye amma mafi aksari dai mafi shigura mafi irin jaya shine suratul rahman din suratul hamani azza wa jalla shine suranta kuma tana da falaloli amma akwai wani asari da sun ji kawo shi a cikin al'itikan cewa ana ce mata arufin qur'an ita ce amaryar alqur'ani to amma wannan yabdu yana nufin kamar wata falalarta ne ba wai suranta bane ba arufin qur'an kamar darajarta ne kulli shay'in aruf wa arufin qur'an suratul rahman wannan sun ji kawo shi a cikin al'itikan to ga wannan kamar yana nufin falalarta ne da wani abu na yabanta da aka yi amma ba ainihin sunanta bane ba tana sunanta wanda yake mujma alai shine suratul rahman ba a gata wani sunan sabanin wannan sannan an sa sunan daga wannan ar-rahman din na farko da yazo a ciki kuma wasu suna dalilin saukar wasu suna cewa ta sauka a maka ne dalilin amsar wannan fadin da kafir suke cewa walaqanna alam annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah ya ga manzo Allah mun san kafaran suna cewa lallai wannan alqur'anin wani mutum ne ya koya manzon Allah to amsar wannan magana da suka yi shine Allah ya saukar da wannan suratul rahman da cewa ba haka bane ba Allah ko ta'ala shine ya koya wa manzon Allah sai sanar da shi ba wannan wanda suke faɗa din ba da kuma wasu dalilan dai da a malamai suka faɗa na sababin nuzul din daga ciki akwai wani asarin ma da a sidika albabul a- a- asbabun nuzul nasa wanda yake cewa suratul rahman an saukar da ita ne saboda ainihin kafirai da suka ce bayan an saukar da ayan nan wai zaki da lahu sujudin rahmani qalu wa man rahman su sun yadda suna bauta Allah amma ba su yadda a kira Allah da sunan Ar-Rahman ba to shine Allah subhanahu wataala ya sanar da su kansa ta hanyar faɗan sunan Ar-Rahman din da kuma faɗan waɗansu siffofi daga ainihin siffofi na Allah Ar-Rahman din. shine kamar Ar-Rahman Allah maƙwan wato shine ne wannan shine dai Allah tunda siffofin da na Allah ne to shine dai Ar-Rahman din. bismillahir rahmanir rahim Ar-Rahman Allah subhanahu wataala wannan ibtida'i ne jumla ce ta mutada ar-rahman allama al-qur'an mubtada ne yake da labarai guda hudu ar-rahman allama al-qur'an kuma ar-rahman khalaqa al-insan na biyu mu labari na biyu kenan ar-rahman allama hul bayan labari na hudu ash-shamsu wal qamaru bi shi ma labari ne ar-rahman ash-shamsu wal qamaru bi husbani wato bi husbani duk zamu bayani akai insha Allah ar-rahmanu allama al-qur'an Allah mai rahama allama alqur'ana shine wanda ya sanar da wa ya sanar da man sha'a wanda ya so alqur'ana ya sanar da wanda ya so alqur'ani Allah mai rahama nan man sha'an kamar ya nuna allama din wato ya yi mai tahsisi na hankali saboda wani ai bai sani ba a cikin dan adam din saboda kada ya kalli jumillar ya ce allama al-insana alqur'ana ya sanar da mutum duka ai wani mutum din bai sani ba to sai tafsisi na haka yace to wannan allama man sha'a mai imani ake nufi wanda ya gane shi Allah ya sanar alqur'ani ba wai dukkanin mutum ba to ar-rahmanu allama alqur'an Allah subhanahu wata'ala shine ar-rahmanu allama alqur'ana shine wanda ya sanar da wannan ilimi na alqur'ani ya sanar da shi ga wanda ya so ya sanar da shi wasu kuma sun kasa sun ce ar-rahmanu allama alqur'an in an bi cewa an saukar da suran ne bisa ga raddi ga wanda suka ce inna ma yu'allimuhu bashar sai ce ar-rahmanu allama an-nabiyyal qur'an shi ar-rahman shine wanda ya sanar da annabi wannan alqur'ani don ba wani mutum ne da bai sanar da manzon Allah ba ar-rahmanu allama al-insan Allah mai rahama allama al-qur'an shine wanda ya sanar da wannan alqur'ani ya jefa ilimin sa sannan khalaqal insana shine wanda ya halicci dan adam wannan al-insan din anan yace ai al-jin ana nufin dukkanin jinsin dan adam wannan kuma shine azharu a tafsirin don wasu ta halakal insana nan ana nufin annabi adam shi ne dan adam na farko shi aka Allah shi ne ya halicce shi ya ba shi saboda duk abin da ya faɗa na tsofin da shi ake nufi Allah mahul bayana ya sanar da shi bayani ya sanar da shi ilimin sanin wannan sunayen kenan to amma al insana nan kawai suna min jinsi dukkanin dan adam saboda surar za ta yi imtina ne ga dan adam ne imomin da Allah ya yi masa to Allah shi ne ya sanar da alqur'ani ga wanda ya so a cikin bayi halakal insana ya halicci dan adam allama wani bayani ya sanar da shi albayan albayan shi ne a ta'abiru amma su dalil abin da yake ran dan adam kuma mutum yana son ya faɗa wannan shi ne bayani abin da yake ransa ba wanda yake da dama a cikin wannan sai dan adam saboda dan adam shi kadai ne wanda yake yin magana a cikin halittu saboda haka wannan kenan yana cikin hukunciya ta dan adam yin magana duk sauran dabbobi da sauran halittu ko da za su faɗi wani abu da jerin su sai da ishara amma dan adam shine wanda ke damar yin bayani to kaga wannan daga nan Allah ya fara faɗan darajojin nan Allah ya fara faɗan kaga wato minna guda uku dai dan adam kenan ta farko khalaqal insan Allah subhanahu wataala shine ya halitta dan adam kaga wannan shine baiwa ta farko al ijad samarwa min al adam saboda dan adam aida babu shi to sanda babu abu a fito da shi ya zama akwai shi al izharu min al adam shi ma ne imani to wannan shine ni'ima ta farko da Allah subhanahu wataala zai yi a umumin dan adam sannan allamahul bayan bayan al-ikhraj min al-adam kuma sannan at-ta'ali ni'matul ilm Allah kuma ya sanar dan adam sannan wa ba shi dama ya abbar abin da ke ransa ta hanyar nuduki wanda akwai halittu da dama da ba ta yin magana amma shi dan adam abin da yake ransa to yana dama al-ibanatu amma fi damir zai iya faɗan abin da yake ransa ya furta kowa ya gani wannan ma hagani iman malaman da suka fassara al-insa suka fassara cewa allama al-insana annaba ake nufi an sanar din da suka suka hamilin sakan annabi sai sai khalaqal insana Allah ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allama wul bayana kuma Allah ya koya wa manzon Allah bayani na al halal wal haram kuma wannan abu ne wanda yuhtamil saboda in an yi itimarin cewa surar ta sauka ne amsa akan wanda suka ce inna ma ya'allimu bashar to kaga Allah Allah ga musu kenan Allah ne ya halci manzon Allah kuma shi ya sanar da shi Qur'anin nan wanda a cikin sa akwai bayanul halal wal haram kaga shi ma wannan lahu wajh idan kuma an fassara shi a bisa ga umumi kamar yadda shi Suyuti yayi a nan cewa al insana nan yuradu bil jins duk mutum sai ga allama wal bayan Allah shi ya sanar da mutum bayani to an ce bayani shi ma malamai sun fasar wani irin bayani to suka ce khalaqal insana wa 'allamahu ligatu bayanin ana bin luga saboda kowanne dan adam yaren da yake magana shi Allah ne ya koya mai ba an sanar da shi yaren sa ne tare da haihuwa ba duk dan adam koyi yaren sa yake ta yadda yau da dan Bahaushe sirfan Bahaushe wanda uwa da uwansa Hausawa ne sai aka haife shi ana haifarsa aka dauke shi an kai shi kasan Turai ya taso a can ba zai taso da Hausa ba saboda dukkanin yare dan adam koyan su yake to wannan samun damar ikon yin magana din koyan yaren shine bayanin ana a wannan fadin wasu kuma suka bayyana a kawai allama wul bayan kawai ma tudda ni da jumla kowane irin abu da ya kira dan adam Allah ya bashi dama ya ilmantar da shi zai iya yin bayanin sa amma wancan magana yaren yana da karfi sosai malamai da yawa masu tafsiri sun ce ai wannan yana nufin tabayinul lugat duk yana daga abubuwa da Allah ya wa bayi ba su damar ilimi na sanin harsunan su kamar yadda Allah ya faɗa waqti la fa'alta ta kuma alwanu kun dina shi Allah yake nufi da wannan to kuma irin nan idan kowane abu yana da wajibi sai ka to dukan ake nufi kawai ana nufin yaran ana nufin da'azin dan adam zai faɗa kuma ana nufin ilimi din duka to ar-rahmanu allamul qur'an wannan shine siffa ta farko ta ar-rahman kama ana ga masa wannan ar-rahman lokacin ba ku sani ba shine dai Allah wanda kuma shine ya sanar da wannan al-qur'anin khalaqal insan in ba ku gane ba yanzu to shine mahalicin da ya halicci dan adam allamahul bayan sifa ta uku arrahman shi ne wanda kuma ya san da dan adam bayani sai da dan adam abin da yake ran sai ke iya faɗa kowa ya gane to Allah ne ba shi ilimi Allah ne halitta dan adam kuma Allah ne ba shi ilimin gane haka sai sifa ta hudu ce ash-shamsu wal qamaru bi husban kaga din nan dai Allah yana faɗan ni'imomi wato an-ni'am allati awjada hafil ihsan ni'imomi da dan adam Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru da gudan rana da wata biyu su bani duk suna gudana ne da kidaya da ubangiji ya sa wannan biyu su bani din wato husban masdari ne na hasiba su kuma hasiba ana cewa hasiba ne a luga wanda ke da ma'anar adda na kirgawa to wato ash-shamsu wal qamaru bi husban wannan kamar daidai da kullum fi falakin yasbahun ne wato suna yin gudu suna yin tafiya shi yasa wasu suka ce wannan bi husbanin din shi ma labari ne na wata arrahman wato a shamsu wal kamaru bi husbani tafiyan nan na wata da rana saboda su waɗanda qur'ani ya sauka larabawan lokacin da qur'ani ya sauka mutane ne suke da ilimin taurari suke da ilimin wato al-aflaq as-samawiyya ne sun san waɗannan halittu madauka sun san tasiri su da amfanin su kuma sun san tafiyar ta to nan Allah yana gaya musu abubuwa da ya musu na ni'ima Allah shi ya halitta mutum shi ya samar da shi daga babu su yi ba shi ilimi sannan daga ilimin su sun san taurari da rana da watan nan sun sani to wannan tafiyar tasu da tasirin nasu shi ma bi husbani da wannan gudan ranar da muke gani da tauraron da su suka sani da tafiyar da suke to bi husbani suna tafiya ne da kidaya da ubangiji ya musu Allah ne ba dama wannan idid daga kwanakin nasu sun tafiyar tasu aiki ne na Allah shi ma husbana anan yana nufin wannan tafiyar yasa ne yace ai yaziri yari suna tafiya wato kaga wannan aya ta yi daidai da waccan aya ta sautin Yunus kenan wala ila ala shamsa ziya'an wal qamara nura Allah yana faɗan waɗannan ne tare da ba su ne manyan kau ba su kadai ne kawakibu ba akwai waɗansu taurarin wanda su ma suna tasiri akwai taurarin da suke tasiri wajen ruwa zuwan ruwan sama da tafiyarsa wanda su laraba su sanya wani su ake ce musu al'anwa taurarin ruwa su ma suna tasiri sun su amma dai girman su bai kai wannan ba akwai wasu taurarin da suke da tasiri da ɗan adam mubasharatan kamar na sanyi da zafi kamar irin su wannan ashira din da jauza'u kuma duk larabawa sun san wannan kawaki din amma Allah duk bai faɗe su ba saboda ne saboda girman jurumin su jikin su da kuma ayar da take cikin karfin tafiyar su bai kai na taurarin a wanda suke kan wannan falakin ash-shamsu wal qamar ba to da kansa sai Allah sai in kai zan ce ash-shamsu wal qamaru bi husba da rana da wata sune hukuma huma a'zamul kawakib to bi husba suna tafiya ne da kidayar da Allah ya musu kamar da Allah ya faɗa ko a cikin al'an ko wasu wal kamara husbana ko Allah shi ya sa da rana da suka zamana husbana suna yin tafiya ne a falakinsu da iko na Ubangiji. Wannan Usman ɗin mafi yawan masu tafsirai, dalili saboda zamani yana tunduna, mafi yawan masu tafsirai kusan ba zan ce duka ba saboda ban san wasu ba, amma dai mafi yawa fiye da kaso casa'in, suka akan cewa bi Usman ɗin nan tafiya ake nufi. Suna yin tafiya saboda kamar Ibn Ashir ce, hasiban nan Usmanin ɗin nan ismu masdar ne na hasibu wanda ke da ma'anar adda. kuma yana nufin ƙididdigar tafiyar su da shi ake gane tafiyar dare da rana da shi ake gane watanni da shi ake gane shekaru to amma wasu masu tafsir su fassara wannan usman din fi haddin zatin sa akan ashamsu wal qamar bi usba yana da alaka da haske da ai in ka duba can suratul yunus Allah abin da ya faɗa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ya faɗi illar abin da yasa rana da wata illa samar da su ce li ta'alamu adad sinin saboda ta haka ne za a san adadin shekaru in an bi hisabi na warana tafiyar rana adad sinin wal hisab ko za a san adadin shekaru da na watanni amma Allah ya kaddara ya allanta illar akan huwa allazi ja'ala shamsa diya'a ya sanya mudar rana tana ba da haske mai tarzatsi bambancin haske ne akwai haske mai zafi da tarzatsi shine addiya shi kuma nuran haske na nuru shine haske mujarradin alar hasken al-ibsar da kawai shine annur amma wancan na rana shine haske mai zafi da tazzabi to Allah ya sanya rana tana da wannan hasken wata yana da nasa saboda a gane tafiya to sai malamai sai tunda akan haske Allah ya ce akan hasken Allah ya dora za a iya gane adadin tafiya sai malaman yin suka fasar to lalle wannan usbanu din ba kadai yana nufin adadin tafiya ba to ba sai sai gane cewa wato wannan husbani din yana nufin ashamsu wal qamar bi husbani din wato yana nufin tunani ma yana nufin wato tunani na hankali za ku yin wani tunani na hankali ku samo wani haske a ciki ma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a a suratul kahf Allah yana faɗan cewa husbana ko husbanan minas sama'i fa tusbiha sa'idan ko Allah ya ce ya aiko wata gona ce ita wani wata Allah ya aiko da wata wuta daga sama to malamai ne sun istikhlasin samun daka na haske wanda ake cewa sula daga wannan ayoyin na Usman din to wannan Usman din haske yake nufi kawai rana da wata suna bada haske da hasken Allah kamar yadda waccan aya cewa ya wallahi Allah shamsu da ya sa rana ta bada haske wata ma ya bada haske sai sun bada haske ake ganta ake ganta sai ta ake ganewa kuma ga waccan ayar Allah ya kawo kalmar Usman din Allah ya ce zai iya jefa gonar wannan kafirin husbanan min sama wani hasken wuta daga sama ta koni saboda haka wannan yana nuna da haka ne samun tartatsin haske da za a iya samun haske da shi wanda kuma yanzu duniya ta samu hakan ana samun tartatsi na ɗaka na haske daga haske na gudan rana to zaka masu fassarar yanzu sun fassara Usman din kawai da hasken rana saboda haka duk fassara kowace laha wajibun kowace laha ihtimal saboda Qur'ani yana magana da kowa yana magana da kowane zamani sannan kuma wannan gurin Allah yana nuna kudura ne da ke cikin ikon Allah da ke cikin gudan rana da wata. Saka idan tafiyarsu a lokacin da tafiyarsu yana da wani tasiri da Allah yake gaya laraba lokacin. Mu kuma a yanzu Husban din samun tsaka na haske a cikin rana yana cikin ayar Allah da mutanen yanzu suke gani suke ganewa. Saboda duk abu guda biyu yana nuna aya da iko na Allah da yayi da waɗannan taurari. A iya da sai dai kawai a kirga tafiya a kirga kwanan wata. a yanzu kuma an samu a hasken da Allah ya faɗa din dan adam ma zai iya zukar haske na daka ya yi amfani da shi wanda yanzu ake ce masa wannan sola din to shine dai wannan ashamsu wal qamar bi usban da rana da wata suna tafiya a falakin su kuma suna ba wa dan adam tarantsi na haske da yake amfanuwa da shi duka wannan menene ayoyi ne daga ubangiji Allah wanda kuma shine ar-rahmanu da kuke yin musu akai wannan shine sifa ta hudu abin da ya sa malamai suka ce waɗannan guda hudu sufa ne saboda ba a yi haɗafi da wawun ba ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allama al-bayan ash-shamsu wal qamar duk ba a yi haɗafi da wawun ba a ce ar-rahman khalaqa al-insan wa allama al-bayan ba a faɗa haka ba sun ce ar-rahman allama al-qur'an ba ce wa khalaqa al-insan dai ba da ba to tunda ba kawawi ba sai to sufofi ne a khabar ne na mubtada khabar ɗin guda hudu kowanne yana ɗaukan wasu sufaye to amma nan da yace wal najm wa shajaru sai to waɗannan sifofi ne su ma amma su ba khabari bane su adafi ne adafu khabarin ala khabarin ne wannan wani labarin ne daban saboda me ya sauka daga sifofin yayi mugayara menene mugayarar ash-shamsu wal qamar bi husban an faɗi al'alamul ulwi Allah ya nuna ƙudurarsa a abin da ya samar na halitta na sama sai kuma yace wan najm wa shajaru kaga al'alamu sufuli kenan idan mun fasara annajam da tafsirin Abdullahi ibn Abbas da da yawa daga cikin tabi'ai cewa annajamun nan yayin bayan kasa ake da shi to kaga nan an faɗi al'alamu sufuli a sama kuna da gurin gudan rana da wata da suke tafiya sai ce wan najm kaga adafi ne kenan ga na sama ga na kasa a kasan nan ma akwai wan najm nan yace ma la saqalahu minan nabat shine ciyayin bayan kasa tsirrai waɗanda ba su da makyan ba kauri ba su fito akan wani reshe ba ciyayi kawai da bayan kasa ko ana cewa min najama ne na yuqadu najama idza zahara wa bala'a wato abin da ya hudu a bayan kasa wannan tafsiri ne da Abdullahi bin Abbas ya yi wa wannan ayar wanda kuma fasirai duka suka tafi akai so shine ma la saqa lahu wa shajaru kuma ma lahu saq wato duk tsirran bayan kasa wanda ake ganin yana fitowa a jikin wani kauri wani makiyan gyama tasa da ke daukar sa sangalarin itace sannan ya fito shine ashajar wanda kuma ba shi da kauri baya fitowa akan wani itace akan kasa yake fitowa kawai ciyaye shine annajar to da waɗannan din guda biyu su ma da mara kaurin da mai kaurin da mai ainihin ice da ya fito a jiki wanda bai da icen da ya fito a jiki dukkaninsu yasjuda dukkaninsu ma'ana yasjuda ne dukkaninsu mahaluka ne lillah duka ababen halitta ne na Allah saboda haka yasu da nan ustu ne lafi majazi ba a hakika bai saboda a hakika yasjudu wadu aljabha ala al-ard mutum ya ji goshin sai sa a kasa to amma wannan bishiyoyin ba suna dakan goshi ne sa a kasa dan ba su da shi saboda haka yasu da nan ai mahaluka ne lillah ma'ana a majazi shi duk wanda ya dauki goshi ya sa a kasa to alama ce ta kaskar da kai ga wanda yake bautawa alama ce ta me shi makhluqun ne da khaliqi to su ma waɗannan tsirrai na bayan ƙasa su ma ɗabi'ar halin su ta nuna su ma ababen halitta ne na Allah to wannan kaskar da kai da suke ga Allah wanda halin halitta sai nuna shine yasjudan su ma kamar masu yin sujada ne ga Allah saboda wannan sifa ce amma a babi na majasi saka wa najam wa shajaru yasjudan kamar yadda Allah ya ce wa lillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba ko kamar yadda kuma asosar hajji ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wan nujum kaga da rana da wata da taurari Allah ce duk abin da ke sama da kasa yana wa Allah sujada kaga idan kai dan adam kai ka sa goshi a kasa to wa shamsu wal qamar amma su ba sa sa goshi a kasa to saka wannan najm wa shajaru yasjudan din nan na ainihin majazi ne amma wasu wasu malamai sun ce shi ma majazin ba wai majazi ne na hali ba majazi ne na ɗabi'a ma'anar ɗabi'a din shi ne annajam din in an fassara shi ciyayin bayan ƙasa ai su ma zubewa suke su kwanta a ƙasa kamar yadda mai sura ma faɗuwa yake da goshinsa a ƙasa kaga bisa ga ɗabi'a ne haka nan an fassara ta an ce annajam ma ana nufin dai tauraro na sama in an fassara da kamar yadda wasu ka fassara to shi ma yana yin sujada ne ne sujada shi ne al'uful ai shi ma ana ganin in yayi haske ya kuma yana zuwa ya faɗi to wannan faɗuwa shi ne sujada ta yi to ala ayi hal dai duka wannan halittu dai makhluquna lillah dukkaninsu Allah ne ya halice su kuma dukkaninsu suna nunawa a ƙashin kansu suna nuna cewa su halittar Allah ne ta hanyar kaskar da kai ga Allah na bin umarninsa da ya bin umarni babu wani daga cikin abin halitta da yake bin tsarin da ba aka ta san shi ba kamar wani ciyayin duk ciyawa da sai an shuka take fitowa to ba za a taba ganin wannan ciyawa ta fito da kanta da irin da ba shine irin ta ba kaga ciyawa tana bin ɗabi'a kenan wannan bin ɗabi'a shi ya nuna akwai wanda ya sanya ɗabi'a tsirowa a cikin wannan irin shine Allah da fa ce ba bin Allah take ba to yau sai aga ta fito ba ta hanyar an shuka ta da irin irin ta ba to ashe kasancewar kowace irin shuka ba za ta iya fitowa ba sai an sa mata irin da yake bayar da ita wannan yana ta sallama wa ɗabi'a da take samar da ita to sallama wannan ɗabi'a ya nuna ta sallama ta da Allah ne ita dan da ba ta sallama ba to da yau sai ta fito ta hanyar da ba ta haka take fitowa ba saboda haka wannan jamo shadar su ma wannan ciyayin bayan ƙasa duka sun yadda su ma Allah ne ya su saboda sun bi tsarin da ta haka Allah yake fito da su amma da basu bi ba to da shi ne sanar musu ba Allah ne ya su ba ba kuma a taba ganin haka ba wannan jin washajaru ya suda da ciyayin bayan ƙasa duka da masu fitowa a cikin ice da warin itan duka ya sudani suna yin zira ya kaba ari duk suna tsakar da kai bima yuradu minhuma da abin da aka nufa da su Allah ta wasa ba a rafa'aha wasa ma'a rafa'aha haka nan sama kuke ganin ta rafa'aha an gabatar da saman ne ne saboda ne saboda maza maza wajen nuna ayar ayar Allah yake nunawa shi sa bai ce a wani kuma ayar ya ce Allahu allazi rafa'a samawati ya gabatar da aikin amma ana sai gabatar da sama'a din ya gabatar da sunan saboda ne saboda bujuro gabatar da ayar da ita gani wa sama'a saman nan da kuke gani sai Allah ya faɗa aikin da ya kai sai rafa'a ita ma Allah ne ya daga ta a sama Allah ne ya ɗaukaka ta a sama duk aikin Allah ne rafa'a shi ya ɗaukaka ta a sama wa wada'a al-mizan Allah kuma shine ya sanya wannan wada'a din malam bai fassara shi ba amma ma'anar wada'a din ma'anar ta ja'ala ba ma'anar wada'a na wadu'u na ajiyewa ba ja'ala ne yake nufi ya kauce wa qur'ani bai kawo kalmar ainihin wa ja'ala bane yake wasta ma arfa'a tunda ai in aka barci a zahirin wada'a to kamar dauko wani abu aka aka ajiye shi a wani guri ba kuma ka Allah yake nufi ba Allah kawai nufin wa wada'a al-mizan wa ja'ala al-mizan ya halitta kuma ya sanya adalci shine mizan anan to ya kawo kalmar wada'a ne saboda in ji malamai na ulil ma'ani saboda me saboda yayi da ihamit dibaq saboda ya nuna abu da yayi kama da dibaq saboda ya kawo kaga a tun farkon surar a ash-shamsu wal qamar a sama take sai ka wan najm wa shajar ciyayi a kasa take sai kuma ce was samaa rafa'aha ya daga ta sai kuma ce wa wada'a kaga wada'a yayi kama da rafa'a to dan kai wannan yayi ihami na dibaki wanda ba kuma dibaki ne na asali ba shi yasa sai ya kawo kalmar waza'a Allah kuma shi ya sanya shi ya kawo al-mizan shi ya kawo ma'auni wannan al-mizan din yace ai al-adal asbata al-adal Allah ya tabbatar da adalci anan ba ba ma'auni Allah yake nufi na awo wanda yake awo da shi ba wa in kana dai shi din ma ya shiga ciki nan al-mizan anan Allah kawai yana nufin al'adal adalci saboda shi almizan ai shine abin da ake kirga ma yuqaddaru bihi siqal al-ashiya wa yuhtazu bihi dabtuha shine almizan abin da shi ake yuqaddaru bihi siqal al-ashiya wa yuhtazu dabtuha abu za a auna ana so a ga nauyin wannan abubuwa mabanta sai a sa ma'auni saboda me da shi za a kiyaye nauyin kowane kada wani ya dara akan wani to Allah yana son ya nuna ajiye komai a mahallinsa kada wani ya wuce iyaka ya wuce na wani ya zo an fitar da wani sai sai ya kawo misali ya ce wa waza al-mizan ya aje ma'au ma'ana ya aje adalci kamar Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan Allah ne ya sako da littafi ya sako da ni ya sako da shi da adalci ba wai Allah ne ya aiko ya sako da littafi ya sako da ma'aunin awu ba haka Allah Allah ne sako da shi saboda ni bil mizan saboda ayi adalci a aje komai a mahallin sakar a cikin to nan ma wa za al-mizan Allah shi ya tabbatar da adalci wasama'a rafa'aha wa za al-mizan Allah shi ya tabbatar da adalci to duk da ba ma'auni Allah yake nawo ba amma shi ma'aunin ya shiga cikin wannan mizanin amma ba shi kadai Allah yake nufi ya shiga ciki ne saboda ne saboda shi ma ma'aunin ana auna abubuwa ne da shi dan kada a yi zalunci to kisa ma'anar shi ta shigo ciki kisa sai Allah ya ce Allah ta dagau fil mizan Allah ta tsugo fil mizan wannan an ɗin mai ma'ana ce ta Allah ta daga wadanda yace ai li ajali Allah ta zuru dan kada ku yi zalunci kada ku wuce iyaka to an ɗin anan zai iya zama an ce mufassira wato an ce ta tafsiri akwai an mufassira in aka kawo an tsakanin fi'ili guda biyu amma fi'ilin da yake bayan an abin da yake cikin fi'ilin yana da ma'anar magana kaga nan ce wa wada almiza Allah ne ya sama da mala'ikun da ke sama kuma ya tsora kan adalci to wannan ta tsora kan adalci wannan wada'an kamar tana nufin wa amara bil adli ne ai Allah shine ya umarni ai adalci sai an ce Allah ta daga umarnin adalci shine kamar Allah ya yi umarni ya ce la ta daga kada ku wuce iyaka kada ku ƙetare haddi tilmizan Allah ta daga kada ku wuce iyaka tilmizan a cikin dukkanin abin da mayu zauni dukkanin abin da yake na adalci to a yi adalcin ka ake yin adalci daga ciki akwai abin awo wanda dan adam shi ma kada ku ketar iyaka a awo in awo ne rashin zalunci shine Allah ta baka su kenan kada ku tauye awo in za ku yi awo kada ku yi a wajen magana kuma kada ku faɗi magana alƙawlul ja'ir magana da ke zalunci za a cutar da wani kada ku ba da shaidar ƙarya duk abin da ya zama da dai an zaluntar da wani an ɗauke haƙƙi to yana cikin abin da Allah ya Allah ta daga kada ku ƙetare iyaka a auna gaskiya da a idan za ku yi abubuwan komai a yi su bisa gaskiya kada a cuci wani kada a zalunci wani daga ciki har kayan awo na abinci da ake shi ma kaddara nauyin ainihin kayan abu idan abun awo ne na dutse a dora a ji nauyi in abun awo ne na abinci na tsaba a kirga shi ma a ji yayi daidai da mizanin da aka dora to duk dai kada a wuce iyaka ya zama na an cutar da wani wa qimul wazna wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksiru al mizan ana to waqimul wazna ku tsayar da au bil qisti da adalci waqimu din nan wato ku daidaita ku yi shi daidai min al iqama ne shi gwanin da a yi iqama wato al itmam kamar na sallah ko da cewa a na adina cewa wa an aqimud dina wa la tafarraqu wato kamar a tsaye da ginin sa a tsaye daidai me yasa ake kawo imamu da iqama saboda aka aka abin da an tsaye da shi kaga an kaucewa karkacewa duk da abin da aka tsaye da shi ya zama na qa'iman ghayra mu'wajin to wannan yana son abin nan ba a karkace yake ba idan ka abu ba a karkace yake ba to wannan abin ya zama mustaqibi ne daidai ne saboda ka aqimu anan ku tsayar da dukkanin awu in za ku yi shi bilkis ku cika shi daidai wa daida ku yi adalci wala tuksiru al-mizan kada ku tauye al-mizan ma'auni la tanqusul mawzu kada abin da za ku auna din ku tauye shi saboda shi almizan shine alatul wazan din ko alwazan din shine ne wato dabtul maqadir din a kiya iyaka to almizan shine abin aunawa to kamar in abu ne na nauyi ana so a gane nauyin kaza an sa mai kudi kaza to wannan abin da aka sa mai nauyin in aka zo aka abin da za a ci kamar abinci ne to sai ai ta zubawa ai ta zubawa har sai an ji nauyin wannan abincin ko abin da aka aura da wannan ya yi daidai da nauyin wannan dutsen da za a aure haka idan suka zama nauyin su daya dama shi kuma wannan dutsen mai kamar nauyin a cikin kilogiram kaza an sa masa kudin sa naira kaza ne to da shi za a ringa aure kayan to aka zuba a wannan ma'aunin sai ya zama da yayi daidai da shi a nauyi to kaga yayi balance yayi daidai nauyin ya kai darsa to wannan shine ikama din shi kuma albaks din shine to wannan na awan wanda za a auna shi da wancan mawzunin in an zuba sai ya zama da bai cika ya yi nauyi ya yi daidai wa daidai da nauyin wancan dutsen da aka auna shi ba to wannan shi ake cewa albaks saboda aka baki ɗaya wannan gurin Allah kawai ramzi yake yi to ana ramzi Allah yana bada misali ne da abin da muka sani amma ba wai Allah yana yin magana tsai da adalcin sama da yake da halsa dan adam da yake ba dai yana auna su ne da awon abinci ba a Allah yana ba mu misali ne da cewa ga abin da muka sani muna yin awo da shi to Allah da ya halitta sama daidai yadda mu a ƙasan kanmu muka tsaye daga wannan mizanin da zai auna mana nauyi ba za mu yadda za mu siya a tauye mana abamu bai kai nauyin abin da muka siya ba to haka a halitta sama ma Allah ya tsaida ta ne bisa ga adalci shine wa sama'a wa rafa'aha wa wada al-mizan ya yi ta ya ajiye ta da adalci daidai wa daida to mu ma sai Allah ya dawo sama sai ce mu ma to wa aqimul wazna bil qist duk abin da zamu yi mu gwargwadon ta shi daidai wa daida bisa ga adalci amma ba wai iya awon abinci ba misali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da zalika ranar alkiyama za a zo da mutum ƙato ta mutum da rajul samin amma la yanzu ne inda Allah da na haba ula ba shi da nauyi abun Allah bai kai nauyin kubbigen sauro ba to ai ba wai gwada shi za a yi da shi da kubbigen sauro ba ya fi nauyi a kima sa ba ta kai ta sauro ba kuma duk wannan girman nauyin nasa nauyin banza ne wanda nauyinsa in a nauyin bai fi sauro nauyi ba in na kirki ne ya bi shi shi abin da ake nufi kaga duka ramzi ne to shi ma nan yadda kuke a wajen awo kuke son a yi adalci a cika samu to haka a wajen aiki haka a wajen komai ku yi shi daidai wa daidai abin da ka faɗa ya yi daidai da abin da za ka aikata labarin da za ka bayar ya yi daidai da abin da ya faru kada ya zama da ƙarya kada ya zama da tuye gaskiya to shine kawai da abin da wannan ayoyin suke ne fa ni mura zana bilkisi wala tuksiru al-miza to amma kamar yadda na faɗa shi ma ma'auni din na awo ya shigo tunda shi din ma adalci yake tabbatarwa za a auna abu da mawzuninsa na dutse a gaya nauyinsa yake a yawan sai to shi ma anan kada ku yi bahas kada ku tauyi kada ku bayar da abin da bai kai nauyin ba ku yi zalunci to a garin mukabalar Allah yana faɗan ni'imomi da yawa dan adam ne kamar yadda muka faɗi surar daman tana yin ta'adadun ni'am ne kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗi ya halci gudan wata a sama da rana suna tafiya a falakin su dan adam ya san amfanin su a ƙasa kuma ya mai ciyayi wasu akan itace wasu ba akan itace suka fito ba a ƙasa dan adam ya san amfanin su sannan sama tana da amfani wannan sama da muke gani Allah ya ɗaga ta bayan da ya ɗaga ta ya halittu kuma ya sanya su akan tsarin adalci mu ma mai adalci shine bayan nan sai ce to bayan sama kuma wal arda wa za'a kaga wannan muqabala ta ma kenan ta faru wanda wannan muqabala ita ake ce mata ibaki was samaa rafa'a wal arda wa za'a kaga su sosai Allah yayi sama ya ɗaga ta kuma ya sanya adalci shine wannan malaka wal arda kasa wannan kasa da kuka ita kuma waza'aha Allah shine ya aje kasa ai auda asbataha Allah shine ya tabbatar da kasa lil anam lil khalq yace ga mutane al insu wal jinnu wa ghairihim mutum da aljan wa ghairihim da wani al anam ibnu ati ya ce yana cikin mushkilin lugha akwai abin da kawai sabo ka saba jin sa an ce kaza sai ka dauka haka yi amma ko ba haka bane to al anam ibnu ati ya girga ta min mushkilin lugha baya daga cikin kalmomin da malaman luga ma da suka faɗi su kamar irin su jawhari ne ta haɗin nan kamar ibn al-asir da ya kawo an nihaya din na luga kamar ragib al-asfahani da ya to duka waɗannan malaman luga ne da suka da ragib al-asfahani da ya mufradatul qur'an duk sun kawo kalmomin luga irin waɗannan da ma'anonin amma duk ciki ba wanda ya kawo kalmar al-alam ya kawo asalinta saboda haka duk wanda ya ce al-alam mutum ko waye ya faɗa ne kawai ta ba al-lissama haka ya ji an ce amma ibn al-asir ce bai ga asalinta ba to wannan kalmar al'anam zamakshari shi ya fassara ta shi zamakshari ina jin a cikin malaman luga kuma zai zama shine na farko da ya fassara sai sai kawai al'anam duk abin da yake rayuwa a bayan kasa tun da ke wal arda wadaha ya jin fita talil anam kaga wato lima ya ishu alai hakim sai to al'anam kawai duk abin da yake rayuwa a bayan kasa min insanin wa dabba duk abin da yake bayan kasa amma tafsirin da ya fi kama da tafsirin kalmar dabba saboda kalmar dabba shine a lugga malamai kowa ya san ma ya dibbu ala arsiyan da abin da ya taka bayan ƙasa to amma shi zama shari ya duba wada'in tunda magana ake ta abin da aka yi wa ƙasa su rayu aka yi ta wal arda wa za'a ƙasa an shimfiɗa ta ne lil anam an yi ta ne ga da abin da yake kai da abin da zai rayu akai to shi sa malaman tafsiri duka sai suka fassara al anam da kawai al insu wal jin mutum da aljan amma shigo da aljan shi ma ikhamun ne in ji wa da ikhamun ne shi ne mahalli aljan ai ba a bayan ƙasa yake ba shi shi aljan kawai yana rayuwa ne fil ardi amma wa laysa ala zaharil ard ba kamar dan adam ne ai dubu gashi a bayan kasa yana rayuwa amma shi aljani ba akan kasa yake rayuwa ba shi dai yana rayuwa ne a cikin kasa to saboda haka sa aljan a cikin al'anam ikham ne kawai saboda wai a surar sun ji akwai inda za a faɗi sunan aljan sai suka haɗe duka to duka kawai dai duk wanda yake rayuwa a bayan kasa mutum shine a farko da shi kuma Allah yake magana saboda haka wannan fassara kasa da dan adam ya fi kyau ya fi kama da maudu'in surar kuma ya fi dacewa da ta'adadun ni'am da Allah yake yi. Ar-Rahmanu halakal insa Allah shi ya halicci mutum. Shi ya mai kaza, shi ya mai kaza, sai Allah yake ta gaya dan adam abin da yi. A sama yayi maka sama, yayi rana da wata, a ƙasa gashi nan yayi maka taura da abin ciyayi da tsirrai. Sannan ga saman nan ya daga maka ita tarihi maka duniya, sai Allah ka kuma wal arda ga ƙasa ma. Ita ma ta waza a halil anam, yayi ta ga mutane. To al-anam din ya fi ya halittu na dan adam. Wal arda waza'a Allah ya halicci ƙasa ya sanya ƙasa lil anam ga ɗan adam kuma wani abin da ya nuna al'anam ɗin nan mutum Allah yake nufi akwai wata ayar da ta fassara irin wannan wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kaga duk irin wannan tartibin Allah ya a wannan aya kamar yadda Allah yake ga ɗan adam nayi maka sama da taurarinta nayi maka ƙasa da ciyayinta kuma ga to can ma Allah ya dan wa sahara lakum can ma Allah yana ga ɗan adam tafsir ne wanda yake wasu khalaqu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake sama da abin da yake kasa Allah ne yayi yayi wa dan adam sakhara lakum bi yayi muku ya ba ku min wuri da gare shi to al'anam an tana nufin mutum Allah ya shimfa da kasa ne dan rayuwar dan adam saboda haka wannan ayar da wannan ayar da kuma ɗaya ayar da take a can suratul baha qala fiha ta hayauna wannan ayar da take suratul daha din nan da wannan ayar da ita malai suka faɗa cewa duk masu cewa an je duniyar wata za a iya zuwa amma ɗan adam ba zai iya rayuwa a duniyar wata saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam ne don ya rayu a bayan ƙasa bai yi don ya rayu a can ba Allah shi yi dan adam kuma ya yi dan adam ne da irin ɗabi'a ƙasa din a gaban zai faɗa da ƙasa ya yi to ka zai iya rayuwa a ƙasa ne wal arda wa za'aha ya yi ƙasan ne ma baki ɗaya lil ana ya yi ta ne dan dan adam din ya rayu sai kuma Allah ya ce qala fiha ta hayawna fiha ta mutuna ko wa minha tukhrajun kasan nan anan za ku rayu kuma anan za ku saboda ka duk inda dan adam ya tafi ya tafi duniyar wata ko wani guri in ya je din dai fa ni'ima ƙarin ilimi da duniya ta samu amma ba zai iya rayuwa a can ba saboda ba da ɗabi'a gun Allah ya halitta dan adam ba kuma ko masu zuwa za a zance sun ɗebi oxygen ta wasu kwanaki to dan adam dai ba zai iya rayuwa a inda ba ƙasa ba wal arda wa ba'aha lil anam Allah ya yi dan adam kuma ya yi ƙasa saboda dan adam sai Allah ta fiha fakihatun a cikin ƙasar nan Allah ya sanya fiha fakihatun a cikin ta akwai kayan marmari wannan fakihatun din abinci da ake ci ayan itace da ake ci amma ba na koshi ba na jin daɗi ba yunwa take sa a ce ba ma yi fakau bihi kayan itace wanda ba na yunwa bane kawai don jin daɗi ne saboda shi a a tafakku shine almara mutum yayi karfafi ya ji daɗi faz irin kamar yadda Allah ya cewa fazaltum tafakkahun to kayan itace wanda mutum yake ci kawai don ya ji daɗi ba don yana jin yunwa ya ci a matsayin abinci ba to duka waɗannan ni'ima ce da Allah ya dan adam wannan halu da bishiyoyi na dabino al-ma'hud annakhalu huwa shajaratu tamr bishiyar dabino shine annakhal duk Allah dan adam zatul akmam wanda dabinon nan yana da al akmam yana da gida shine awiyatu dal'iha kamar kwanso idan dabino ya fito huda din shine qal'u din to san da ya fara huda ai za a kawai wata ciyawa kamar wani abu da ke rufe shi a cikin ki fitowa sai idan ya fara nuna sai ya fashe ya zama zarba din a ganshi a fili to wannan ita kamar ciyawa da ke rufewa din shine alkumu din shine kamar kwanso da shi dabino din to wan nakhlu zatul akmam da dabino mai wannan gida din duk Allah ne wa dan adam wal habbu wal habbu da kwaya al habbu yana nufin kwaya ta abinci da ake ci kamar hatsi kuma da an ce hatsi ana nufin kwaya ko gero ne ko dawa ce ko masara yana cikin al habbu ko kwaya dai da take fitowa to shine al habbu nan yace kal hidda wacce kamar alkama kamar na sha'iri wanda zola aski mai wanda yana da attibin attibin shine kaikai amma wannan attibin ba shine fasar al'asu ba ya fasara shi ne da mai ma ya siru ilai saboda al'asu yana nufin kamar alkasab idan shi kwaya kala biyu ne akwai wanda zai iya fitowa a baya a ƙasa kawai kamar shinkafa ai kwaya ce amma ba ta da kara kamar sa ba a cikin kara mai tashi ke fitowa ba a ƙasa zai fitowa to amma akwai kwaya kamar na alhinda alkama da wanda su suna fitowa a cikin dogon kara wanda ake masa zangarniya to wannan dogon kara da suke fitowa a ciki shi ne ake masa alkasa akwai wanda yake fitowa wanda ba irin na kwaya ba ne karan zaki ne to amma su irin nasu idan sun fito a jiki idan kwayar ta fito an cire wannan karan in ya bushe shi ne ake masa karmani shi ne al'asar kamar yadda Allah ta faja alawum ka afkin ma'aku kamar karan kwaya ta abu na zangarniya wanda an cinye amfaninsa sauran sai dai a yadda shi a kona to saboda haka wannan walhabbu da yace kwaya zul asfi mai karan karmami to yana nufin alkama yana nufin sha'ir dan su ne suke fito a irin wannan war raihan da kuma dukkanin ciyawa mai kamshi alwari ganye mai kamshi awil mashum ko wanda za a shinshina wasu na fassara ar raihan da kamar doya saboda tana da kamshi mai daɗi to amma ita ma fasila ce nau'i ce daga cikin raihan saboda haka wannan alhabbu kwaya wanda za a ci na abinci wanda yake fitowa a jikin zangarniya wanda in an cire kwayar za kuma a samu karan ya zama karmami shine al'af war raihan shine duk kwaya da yake fitowa wanda yake shine kamshi ne wanda shi ma tsatso yana ciki duk wannan yana cikin abubuwa na bayan kasa da Allah ya yi wa dan adam fa bi ayi ala rabbikuma tukanziban to Allah ya karanta nimomi sai Allah ya ga al'alaihi to fabi ayi ala rabbikum wa tukazziba to da wani ɗaya ne ayu suna ne ko ana kawo shi ne litamyizil mujtama'i idan akwai wasu abubuwa ko a sifa almujtami a wasu abubuwa ne da yawa suka haɗu Allah ya so ya bambance akwai kuma a yare a bambance to ana kawo sunan ayu shine yake yin tafsiri ko tamyizi na sifa mujtami'a kamar summa lanahnu a'lamu a a wa yatla alaihim ayatun inda Allah ya ce ayyul fariqaini din ita nake so faɗa kaga ayyul fariqain jama'u ne jawa ga masu imani ga marasa imani to in zaka bambance jama'an anan ba zaka ce kila ba ba ka ce kilal fariqain sai ayyul fariqain saboda ɗaya daga cikin su kake nishi to shine ayyu to fa bi ayyi ala rabbikuma suka ga to da wani ɗaya ne daga cikin waɗannan ni'imomi na ubangiji ala'u kamar da faɗa ita kuma ala'u jumla ce kalma ce da ake kawo ta da a ta jam'i wanda ba- mufradinta yana da wahala a gun laraba ba sa iya faɗinsa mufradinta shine ilu ko ilu to saboda laraba ba sa iya zaka wahala kafin ka samu a larabci sunan da ya fara da kisra ya kare da rufa kuma sannan sunan kuma wato mai harafi uku zai wahala ka samu to laraba ba sa iya faɗa irin waɗannan ne musulmi kamar ilu ko iliyu yana da wahala to yasa sai ba sa amfani da mufradin dai inda su faɗi mufradin dai ba ta ce ni'ima amma idan za a faɗi jami'i ta ce ala'u shine ba sa faɗa amma mufradin to Allah bayan ya gama faranta ne sai to fabi ayi ala'i waɗannan jimillan ni'imomin da Allah ya karanta da wanne daga ciki ne ala'i rabbikuma ni'am na rabbikuma ubangijinku tukazzibani suke karetawa ayyuhal insu wal jin wannan rabbi kuma din ku biyu ku suwa sai su malaman tafsiri duka suka fassara shi da al insu wal jin mutum da aljan ake nufi abin da suka fassara saboda hadisin tirmidhi lakin naga su iya kawo shi hadisin Tir- tirmidhi da hakim an jabir qala qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahmani hatta khatama manzo Allah ya biya suratul rahman a gaban sahabbai jabir yake fada ita amma za Allah ya ga sun maƙala ma li arakum sukuta yace yana kun yi shiru lal jinnu kanu ahsana minkum raddan aljanu sun fi ku iya bada amsa ma qara'tu alaihim hadhihi al-aya min marrati duk sanda nace fa bi ayi ala rabbikum tukazziban illa qalu wala bi shay'in minni amika rabbana nukazzib sai sun ce ba da komai muke musu ba ya ubangiji barakal hamd to wannan hadisin na Tirmidhi da Hakim da shine ainihin su mafi aksarin wanda suka kawo ah, wanda suka kawo wanda suka kawo malaman tafsiri suke cewa wannan gurrar duk wani arifin mutum da aljan amma kuma gaskiya wa huwa ba'i abin da yasa irin da muke istidraki saboda kamar yadda jiya na faɗa a a a shakayar bin ashur a tafsirin sa yana yawan irin wannan tabbin yace a matsayin ɗalibi na karatu kar ka zama daga ne amsa kalma kawai da an faɗa abu ka ce eh haka ne ka bi ta haka ai a shi ne haƙƙin karatu in ka karanta shi sai ka tabbuki kai istiqsa ga haka ne to bin surar ya nuna wannan hadisin nisa na farko hadisin bai ishi sannan kuma hadisin cewa manzon Allah ya karanta wa aljanu sun far kaga sai bayan da surar ta sauka sannan a karanta musu kako da da su a ciki to da kafin a karanta musu ne za a ce sun yi musu wani abu sai Allah ya saukar sannan Allah sai ya musu faɗa ya ce me sauke yin musu saboda haka ba aljanu ake nufi ba sannan kuma a baya baki ɗaya babu inda a tartibin aka magana aljani tun daga farkon sura har zuwa kan nan ba inda aka yi faɗa aljani aka faɗi wata ni'ima da aka ni'imta wa aljan a wannan gurin da muka wuce wanda da an faɗa aka ne sai to wannan fadi ayyin mutafarri ne akan zancen aljanu to ba a magana aljanu lan yafi lahum zikr to da ka wannan raddi kuma ba aljan ake nufi ba da mutum dai da wani a nemo wani to shi ibnu ashur ya ta yi wurin cewa wannan raddi kuma din kawai yana nufin wato jinsi guda biyu na mukhadabu almu'minuna wal kafirun da ku mu'mine da kafirai duk kowanne yana amsa sunan mutum to ko waɗannan jinsi guda biyun tariqal mu'minina wal kafir da wani ni'ima a cikin wannan ne kuma ku yadda ba kaga mu'minai sun yadda su ainihin kafirai ne ba su yadda ba wasu kuma malaman tafsiri ma sun fassara a rabbi kuma din wannan kawai tasniya ce da ake yi wa mutum ɗaya a luga akwai lokacin da a luga ana iya kiran mutum ɗaya da sunan tasniya kamar inda Allah yake cewa alqiya fi jahannama kullu kafarin anid kaga ai ba wai mutum biyu za a jefa ba mutum ɗaya za a jefa kuma sannan shi ma wanda ya jefa din ba mutum ɗaya ba wai mala'ika ɗaya bane ba saka wannan alƙiya sai ta annaba kullu kafarin baki ɗaya mufradi ne amma aka yi maganar da siga ta tasmiya to irin sa ne irin wannan fa ai ala rabbikum din da mutum kawai ake shi kadai wanda yake ji sannan kuma ah, akwai wani fadin wasu malamai sun ce a'a mutum din ne dai ake nufi ba tasmiya ba ne amma ana iya maimaita lamiri kamar yadda a larabci an san in an kira mutum in wani babbe kira mutum in zai bada amsa ai na cewa labbaika wa sa'adaika ai labbaika da sa'adaika duk kalma ɗaya ce tasniyar kalma ɗaya ne to duk wannan malai sun kashi ne a wajen bada wajen me yasa aka tasniyar rabbi kuma mutum biyu ne to amma abin da ya fi zama dai a karamin kawai shine mutum din ake nufi fasi a jinsin mutum mumini da mutum kafin da wata ni'ima ne to kan zibari kuke karyata kuke karyatawa ko jama'a mumine ko jama'a kafirai din amma wancan faɗin cewa aljanu da aljanu ake nufi ba gairu sa'id amma duk da haka wancan hadisin ko da ke da iri ne ba wai ana nufin ba babu aiki akan sa bane sai dai hadisin ba shi ba da hujjar wannan rabbi kuma din da aljanu ba lalle dai bayan ayat ta sauka manzon Allah ya karanta musu kuma sun ba da wannan amsa amma ba su ne dalilin sauka ba saboda haka ba su ne muhadabun ba sannan a babun ta'akubi din shi kansa ibnu asud da ya fara yin wannan ta'akubi na cewa ba aljanu a ciki sannan ya ce kuma sannan khidabul qur'an zancen qur'ani ba a wajahawa aljanu duk inda qur'ani ke magana da mutane yake yin magana amma shi kuma shi ibnu ashur din a wannan gabar shi kuma gaskiya bai dace da lam yusabiq bai zama ya dace da abin da shine gaskiya ba zancen qur'ani ga mutum da aljanna duka saboda annabi annabin kowanne ne kuma akwai ayoyi da aka sako da manzon Allah wanda manzon Allah kuma ya karanta wa aljanu din kuma akwai inda aljanun qur'ani na gama da kansu sun saurari qur'ani kuma sun tsaya sun ji kuma sun yarda zancen hadda su a ciki kuma qur'ani ya karanta mana kamar kamar inda Allah yake faɗa a cikin suratul jin kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin ko kaga aljanu ne sun tsaya sun ji qur'ani kuma har sun faɗi inna sami'na qur'anan ajaba kaga zancen qur'ani su ma yuwajjahu ilayhi saboda haka zancen da shi kan ibnu asir lallai zamirin nan ba su ke nufi ba amma cewa zancen qur'ani gairu muwajjahun ila al-jin shi kuma wannan ba daidai gairu sa'id lam yuwafaq bai dace da gaskiya ba fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wani ɗaya daga cikin neman Allah ne mutum da aljan ko kuma mutum mumin da kafiri wannan jama'an mutane kuke karyatawa خلق الإنسان من صلصال كالفخار khalaqal insana Allah shine ya halicci mutum Adamu annabi Adam nan ana nufin annabi Adam halitta farko min salsalin Allah shi ya halicci mutum min salsalin daga yumbu dinin ya bitin busasshen yumbu kasa da aka kwaba kuma ta bushe yusma'u lahu salsalatun ana jin karasa wannan salsalatun din shine kamar wanda yazo a hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Muslim cewa idan mala'ika yazo da yana jin nauyi kuma yana jin da ƙara ko salsalatul jaras ko kamar ƙara ta wani abu mai ƙarfi na ƙarfi kamar ƙararrawa haka to salsalatul ƙara to ɗan adam ƙasa ce da aka kwaba ta ta bushe wadan an dake ta ana jin ta yi ƙara shi ne salsal din ai sautin idanu kira in an huda ta to da irin wannan ƙasar aka ci ɗan adam kalfa kalfa kamar ƙasa ta yumbu ma ɗubi hafiɗi nan ba zai yi a ce kasar ce kala biyu ba sa kalfa har ba sifa ce ta salsal din ba ka ce an haci lana da kasa ta yumbu kalfa har kamar kasa ta yumbu wanda aka dafa ba sifa ta bace wannan kalfa har din yana komawa khalqul insan din ne wato khuluqal insani min salsal an haci dan adam da kasa ta yumbu wanda kasar busasshiya ce mai kara to bayan an halicce shi sai ya zama yaya akwai hasu kenan a fasara kalfa khari sai ya zamana bayan an halice shi sai ya zamana kamar ƙasa ce wadda aka dafa ta ƙasar kamar an dafa ta ba wai a lokaci ɗaya ne ƙasar take da kama biyu ƙasar da aka halice shi kamar ƙasa ce busasshiya mai ƙara kuma kamar ƙasa ce wadda aka dafa to doce aka yi kenan wannan shi ke sa wahami a cikin almushakki kuna fil wahai masu suka qur'ani sai san an ce min hama'in masnun san an ce min santalin kuma kalfa ha to doce aka yi kenan to ƙasar dai guda ɗaya ce sai dai a wani gurin ana siffanta kasar a wani gurin kuma ana siffanta halittar wato an halice shi min salsalin daga min ɗinin yabi ƙasa wadda yake busasshiya fasara kalfaha to tun da ƙasa ce kamar busasshiya wadda har gashin an taɓa tana yin ƙara aka halice ɗan adam ai bayan an halice shi ya daɗe a halitta ba a busa mai rai ba kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana halaka alal insani hinun min ad-dahr la yakun sha'an masura to a wani lokacin bayan an halice shi sai ya zama yaya to sai a ce fasara kalfahar to sai ya zamana wannan kasar saboda dadewa ba wutar ba sai ta zamana ta canja kala ta zamana kamar kasar nan kamar dafa ta akai akan wuta ta canja kala ta yi baki wanda kuma wannan shine fasara min hama'in masnud kamar kasa ce da faffiya mai wari kamar haka yake kalfahar kamar kasa da aka dafa wannan kasa aka yi dan adam wa khalaqal janna wa khalaqal janna Allah kuma ya halicci aljan ai abal jinni baban su halitta farko huwa iblis ne iblis Allah ya halci Iblis wanda daga shi ne aka samu aljani, aljanu ‘ya'yansa ne, to an samu Iblis kuma min marijin daga wani mai tarsafi min nari na wuta. An halce shi ne ai huwa fiha alkhalis min ad-duhan, tartsatsin wuta wanda a ciki ba hayaki. An san wuta tana ci a hayaki yana fita. To wuta iya tartsatsin bakin wuta din wanda jikinsa ba hayaki. Daga cikin wannan wutar aka halci ainihin aljani. A ga daga nan malam suke faɗan fifiko na mutum akan aljani saboda shi uban dan adam shi ainihin dan adam baban sa na na farko annabi adam da kasa aka yi shi kuma gashi kasa akan ta ake rayuwa shi ko shaidani aljani baban sa iblis daga wuta aka yi shi wuta kuma azaba ce kuma sharrin ta yafi alherin ta yawa saboda alherin ta ga dan adam kadan ne shine narka abubuwan amfani da kuma samar da abinci to amma har a san take amfani tana cutarwa ita ko wannan kasa ta yumbu abinci ta ita yake fita kuma gangar jikin ana yake rayuwa daga wannan kasa aka yi ta kuma dukkanin abun amfanin da yake bayan kasa ko me daga cikin wannan kasa ya fita ko wa kullu da faqa turab turab to da wannan sai zama dan adam ya zama na asalin shi ya fa asalin ainihin ya fa asalin shaydan ya fa asalin aljin shi yasa aka ce kuma shi dan shi shaydan din iblis ya zo ya dan adam din sujada a farkon halitta hmm fabi ayi ala rabbikuma fa bi ayi ala'i rabbikum wa tukazziba to da wani ɗaya daga cikin nimamin ubangijin ku ne ku bayi ɗan adam kuke karanta to kaga da a ce wannan fa bi ayi ala'i rabbikum wa tukazziba ita ce ta farko wacce bata riga ba to da anan sai a yadda mutum da aljan ake nufi saboda an faɗa halittar guda biyu ɗan adam da aljan da sai a ce eh to wannan fa bi ayin mutafarri'i ne daga halittar an halitti mutum daga ƙasa an halitti aljan daga wuta to sai Allah ya ce to daga wace nima kuke musu ku mutum da aka yi daga ƙasa to ku aljan da aka yi daga wuta to amma abin da yasa ba za mu fassara a haka ba saboda wannan fadi ayi ala ya rabu kuma ta zama ba mustaqilla bace ba takrarun ne da waccan fadi ayi ala ya rabu ta farko wannan ta zo ne a babin takrari saboda ta zo a suran nan so 31 kuma ana yin fasila da ita ne duk inda aka nuna za a yi fasila saka wannan ba mutafarri'a ce an khalqil insani wal jin ba wannan ja'at ne fi magzat takrir ana maimaita waccan ta bayi to saboda haka a nan gun sai mu ce har yanzu tana gaya wa ɗan adam ne da ɗan adam da ya aiki a baya an faɗi neman halitta to anan mace Allah ya ƙara gaya wa ɗan adam wata daraja sai ce ya fa yi ka nema daga ƙasa kuma yin da ya maka ya fi yin da ya wace ɗan da aka yi daga wuta sai Allah ya ƙasa to ko wannan nema ma ɗan adam yana yin musunta sai haka dai har yanzu babu inda lamirin za mu iya ɗaukar shi akan cewa mutum da aljanni wa in kana dai masu tafsiri da yawa da sun tafi a kai. Rabbul mashriqain rabbul mashriqain wa rabbul maghribain Allah subhanahu ta'ala shine rabbul mashriqain shine ubangijin mahudar rana guda biyu mashriqus shita'i wa mashriqus sayf lokacin sanyi lokacin damuna da in an yi ruwa da kuma bayan damuna ta wuce abinci ya zo lokacin kaka shine fasalai shita kenan ko a shita din warrabi to wannan lokacin hudowar rana sanda suke hudowa tana fitowa ne daga ba su min masalatin wahidin a inda na ce hudowa akwai tashin dutse kamar da Allah ya faɗa cewa ta ɗulu ala ƙaumin ko launa da Allah tana hudowa ne ta kan waɗansu mutane to ba a kan su bane wato a inda idan ka zai gani kamar a gurin suke to a inda suke hudowar akwai wani guri masalat wani katon dutse wanda ta bayan wannan dutsen rana take fitowa to masalatin yana da bangare guda biyu inda a lokacin damuna da lokacin ainihin kaka to ta matsalar na bangaren dama take fitowa amma idan aka zo lokacin rani lokacin a bazara da zafi to shi kuma sai ta kuma ɗaya matsalar ɗin ta fito saboda haka bangaren fitowar ta bangare biyu ne shine anan Allah yake rabbul mashriqin kowane bangare guda biyu lokacin damuna da lokacin zafi kowane lokaci in ta fito din wannan guraje fito ba ai suke canza kanta wajen Allah ne yake yi rabbul mashriqaini Allah shine mai guraren hudo rana guda biyun nan wa rabbul maghribaini ka gani mashirƙus shita'i wa mashirƙus sai lokacin ainihin damuna lokacin sanyi bazara kenan da kaka duk lokacin na Allah ne wa rabbul mashriqain da kuma lokacin faduwar rana guda biyu da kuma ubangiji shine mamallakin wannan guraben faduwar nata guda biyu babu ayi ala rabbikum tukazziban da wani guda ɗaya ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ku bayi kuke karyatawa maradal baharaini yaltaqiyan sai mu tsaya anan maradal baharaini yaltaqiyan Allah subhanahu wataala shine wanda ya saki maraja ai arsala shine wanda ya saki ya ba kogi dama ya tafi albaharain kogunan nan guda biyu al'azb wal malih da kogin dadi da kuma kogi na rashin dadi ko a wanda Allah yake yawan faɗa cewa ruwaye ne guda biyu da suke gudana a manyan teku na duniya malamai sun kai mutuƙa wajen ƙoƙarin su fayyace ina ne wannan multaka baharain din nan maradal baharain ina tekun da suke haɗuwa wannan teku akwai wanda ke bada ruwan daɗi ko kuma wanda a'a ruwan na gishiri gishiri ne to mafi yawan tekun duniya mafi yawan teku dan an san teku ta fi yawa a duniya duk in an san ruwan ta ba ruwan daɗi bane to amma akwai wani bangare a ainihin gabas ta tsakiya ta wajejen Iran inda ake ce masa Khalid Faris Fashion Ocean kenan. To inda ruwan yake tuhowa ta wajen Khalid Faris inda in ya gangaro ta nan yana tuhowa ya gangaro ta ainihin gefen Yaman inda ake ce masa Adan din nan. Inda yanzu sun ce ma ana yin yakin Yaman din da ne saboda wannan mashigar ruwa wanda kogin ruwan ne da daga Farisa ya gangaro ta gefen Azerbaijan ya gangara ya wajen Turkiya. to ta ɗaya gefen hagu kuma a'a in ya taho ta farisan kai tsaye ruwan nan yana gangarawa ne ya yi fada wajejen yaman saboda akwai ta inda yake bi ta nan ta gefen farisa ta gefen oman ƙasar oman ba jordan ba oman sai ya shiga kuma yaman kan iyakoki to ruwan ta inda ke bi ta nan wannan ruwan ruwan daɗi ne sai ta ga duk malaman tafsiri kamar wajen kissar annabi musa da khadir zaka saka multaka baharu farisa wa baharu rum baharu farisan suna nufin shi wannan alkhalijul farisi din wanda a wajejen Oman din in ya biyo ta farce ta wajen Oman ta yanzu a kasar Oman mamlaka ce su suna ce masa alkhalijul arabi ana ko ina akwai sun da ake gani amma ta wajen Iran saboda amar ruwan nan ta nan ya fara yawa ta wajen nan sunansa alkhalijul farisi kuma ko yanzu mutum ya duba masanar ruwan zaka haka sai ce masa Fashion Ocean ruwan Farisa to yana fadawa Yaman to a daidai yawan din akwai wani ziri inda suke ta babul bandam wanda a gurin akwai alaƙa alama tijariya akwai tsuhuki inda a nan manyan tasha ce ta ruwa port ce ta jiragen ruwa manyan jiragen ruwa da tashi daga nan su yi turai suna bi ta nan ma shi ne babul mandam to laraba su suke da iko da wannan gurin to ta wajen wannan gurin wasu malan dama sun ce a nan ne yake haɗuwa da ainihin mediterranean shi kuma wanda shine baharun rum din to a daidai wani gurin akwai wata gaba wanda ruwan in ya zo nan wancan ruwan daɗin kowane tafiya yake za su haɗu su dinga gudu tare amma shi wannan ruwan farisan wanda shi mai daɗi ne baya iya tsallakawa ya shiga cikin ruwan gishirin ya zama ya canja zama ko da ya faɗa cikin ruwan gishiri za a gaisa ya zama gare gare kuma ko da ka ɗiba za ka ji ruwa ne mai ɗanɗano biyu wannan haka yake ba ma ya ƙetara ga suna gudu a tare amma ba gini ne a tsakani ba ba wani karfe bane ba wata waya ba amma suna gudana tare wannan shi na dadin baya tsallakawa ta cikin na zarfi shi na zarfin baya tsallakowa ta cikin na dadi da wani sakon ne ke faɗan wannan ai akwai abin mamaki dan ruwa dai kowane iri kaje sai sun zama abu daya amma wannan ba su haɗuwa sannan su larabawa da suke inkarin abubuwa na ayar Allah su a kusa da garuruwan su wannan abin yake suna da damar gobe mutum ya hau mota ta fice bara ya je daidai guri kaza ya ga ruwan nan duk da ke malaman tafsiri sun kai mutuka wajen nuna ina ne point din haduwa a daidai ina ne suke haduwa ba canjawa wasu sun faɗi wannan gurin wasu sun ce a'a a Turkiya ne wasu ma kwanakin baya na ga sun wani sabon istishaki wai multakal Bahrain a Masar ne a Sharm el sun gano gurin kowa ma so yake gano wannan gurin a garin sa to amma dai a dai middle east nan anan wannan abu yake to wannan haka abin mamaki ne Allah yake yawan faɗa gashi wannan kun gani kun sani matafiya ne su laraba lokacin suna ganin tekun nan ga mai daɗi haza azumin furatu haɗigo sharabu wa haza milhul ujad wannan ruwan daɗi ne da amfani amma wancan mara daɗi ne ita daga ai duk kasashen laraba nan ba su da ruwa an kaɗe ruwan su ba ta da saboda na tekun ne mara daɗi to kaga wannan ayar Allah ce sai Allah ya to maradal bahari Allah ce ya saki wannan ruwan guda biyu suke tafiya a gu daya a tare yaltaqiyani gashi kana kalla fi ra'ayil ayn idan ka za ka gashi sun haɗu a tare wani yana hawa kan wani amma bainahuma barzakhun amma a tsakaninsu akwai wata kariya hadizun akwai wani tsari min qudratihi Allah kadai shi ne sani Allah shi ya san me ya tsare din amma wannan ba wai ilimin gaiba bane za a iya ganewa din kuma yanzu a ilimin zamani malamai suna faɗan dalilin da yasa wannan din baya shiga ai akwai abubuwan da ake cewa a al-abdiyat abubuwa da suna kishiyantar wasu kamar irin ciyayin nan ne da makera suke shafawa wanda in suka shafa wuta ba ta iya kona su saboda tasirin wuta wannan ciyawa tana kishiyantar ta saka in ka kara wuta a jiki ba ta kona kamar maganaɗisu na mayan karfe guda biyu a jikinsa ne akwai wani maganaɗisu a ciki wanda yasa idan ka kawo ɗaya jikin ɗaya kowane zai rabu ba za su haɗu ba to shi ma ruwan ainihin ƙwayoyin da suka samar da ruwan ƙwayoyin ne ba sa shiri ƙwayoyin da suka samar da wannan ruwan sanyin su ƙwayoyi ne na wani dutse mai kama da na wani dutse ne mai kama da idan ruwan ya yi kumfa akwai wanda yake masa azabadul bahar kumfar ruwa wanda wannan kumfar ruwa idan ya bushe za a ga wani farin abu ne ya zama kamar dutse to wannan ƙwayoyin da suke samarwa asalin su su suke samar da wannan kumfan ma to su wannan ƙwayoyin babu su a cikin shi wancan ruwan daɗi din to kasancewa babu su ne sai sa shi ya zama da ya fi kauri to ɗabi'ar ta ba ta shiri da ruwan daɗi yasa in za su haɗu sau ɗari sai sun rabu saboda kowanne tsarinsa daban kowanne ruwa ne a suna da ido amma kowanne abin da ya samar da shi daban wannan shine abin da ya ba su haɗuwa da shi to amma dan adam ai bai san me asalin abin da ya samar da wannan ɗabi'ar ba wannan Allah ce bakon sai to shine Allah yake faɗa a matsayin ayoyi ina cewa marzal bahrain yaltaqiyan amma bainahuma barzakhun tsakaninsu akwai iyaka hadizun min qudratihi la yabghiyani ba sa ƙetare juna la yabga wahidin minhu ma alal akhar daya a cikin ruwaye nan baya tsallakawa ya shiga daya fa ya halu bihi balle ya taku da shi tabi tabi ayi ko tabi ayi ala rabbikuma tukazziba to da wani ɗaya ne daga cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya faɗa ku mutane kuke karyatawa to za mu tsaya anan alhamdulillah sai mu tashi kan yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan alhamdulillah salatu goma ga annabi